إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا نقري نكنو وانا يمتي من البركة نجوماء yau muna hudu ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda yake daidai da 26 ga watan tara miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surat ali imran a yau kafin mu shiga karatu akwai bukatar bi dajiya kaɗan amma dai za mu so mu ji ko da aya ɗaya ce kafin mu shiga bayanin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
wala alkasun shi ya zaɓi ya karanta waɗannan ayoyin ba ni na sa kada wani ya ta cewa ko ni na ce ya zaɓo nan a ni ba ma san ina zai karanta ba kamar yadda na san dukkanmu nan mun san abin da yake faruwa a cikin 'yan kwanakin nan da abubuwan da suka faru a baya can to abubuwan da muke so mu dan ƙara ba da haske a kansu na san abubuwa ne da yawa sun san da su kuma an san mu a haka muke to amma wani lokaci da gangan ake ƙoƙarin a bici hasken rana ake san za a iya da kuma wannan ba zai yiwu ba abu na farko maganar son zaman lafiya da son tsaron ƙasa babu wanda zai gaya mana wannan a tarihin da'awar ahalus sunna kakaf a ƙasar nan babu inda da'awar ahalus sunna take shirya kai wani farmaki gurin wasu ko a ce an je an yi wasu ta'addanci ko an wato lalata musu wajajen ibadarsu ko za su yi wani abu an shiga an tarwatsa su an hana su da'awar mu ba a santa da haka ba mu ba a san mu da yawon zagaye-zagaye ba bare a ce mun ja wata zuga ko har an je an farba wani ko an daki wani ko an lalata mu wasu abin nan mu duka abubuwan da muke yi namu na karantarwa ne kuma a wuri guda muke yi in ka ga irin wannan irin wannan taro ne ko za a yi kardarasi ko za a yi wata lacca ko sallar juma'a ba mu da wasu bukukuwa da za mu tara zuga ko mu ce za mu zagaye gari da yawa daga cikin malamanmu ma ba su yi ba su da ra'ayin zanga-zanga ba ballantana har su mai da ita addini zanga-zangar ta duniyar ma ba su da ra'ayinta ballantana har su mai da ita zanga-zangar ta zama addininsu duk sanda ka ji an kai wa wasu masallaci hari ko an kona wasu masallaci ko an farma wasu masu ibada to za ka samu mu ne aka yi wa amma ba mu ne muke zuwa wasu suna ibada su ba mu hana su ko da kuwa abinda suke yi ba mu yarda da shi ba muna faɗar ra'ayoyinmu akan abubuwa na addini waɗanda muka yarda da su mu faɗa wanda bai yarda da su ba mu faɗa wannan kuma yancin mu ne ba wanda zai hana mu kafin wani ya bamu wannan yancin Allah ne ya bamu shi mu faɗa wa mutane gaskiya wannan ita ce sifa da ta sa wannan al'ummar ta zama khairu ummatin ukhrijat lin nas shine umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar abinda ya jawo Allah ya tsinewa banu Isra'ila shine gum da suke yi akan laifuka da ake ba sa magana لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ذاك مو الله سبحانه وتعالى يا جاء من cewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan sifa ce ta wannan al'umma kuma al'umma ba za ta zauna lafiya ba ta ci gaba da samun tsaro daga ubangijinta sai ta kasance mai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan shine zaman lafiyar al'umma idan ba haka ba in musiba ta zo a dalilin wasu laifuka da ake wa Allah to ba za ta ware ba wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ko dai ku umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna ko kuma Allah subhanahu wataala ya saukar muku da azabarsa da za ta game ku gaba daya ku yi addu'a Allah ya karba saboda haka mu a wajenmu kira zuwa ga addinin Allah da sai sai wa mutane tunaninsu da nuna musu hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ilimi da hujja wanda in shi ne aikinmu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kira ya dora mu akan wannan hanya qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikin sauraka wannan ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace ita ce hanyar dukkan mabiyansa na kwarai akan wannan hanyar za su kasance su yi kira zuwa ga Allah kuma su yi kira zuwa ga Allah ala basira wato a bisa hujja ba molanka ba ba shaci faɗi ba ba mafarki ba ba jita-jita ba ba ƙarya da ƙazafi ba ala basira a bisa hujja da haka duk wani wanda yake rigima da mu yana rigima da mu ne saboda hujjanmu ba saboda mun baran masa wani abu nashi ba ba don saboda mun hana shi wani abu da yake yi ba mun tsaya gabansa mun ce ba zai yi ba a gabanmu duk za a yi kwanan nan aka gama bukukuwan maulidi wasu ma ba su gama ba har yanzu wasu mu nan a kofar gidajensu ma ake yi ba su taɓa fitowa suka ce ba za a yi ba haka za a zo a tara zuga a yawo a cika gari a hana mutane sakat amma mutane duk sun yi haƙuri saboda haka mu a tafiyar mu ba ma neman faɗa da kowa amma ba wanda kuma zai hana mu faɗar gaskiya ba za mu yi faɗa ba amma ba za mu hana mu faɗa ba ba za mu yi faɗa da kowa ba amma kuma ba wanda zai hana mu faɗa saboda haka duk abin da muke da hujja a kansa to za mu faɗa wa mutanenmu domin muna ganin wannan nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma dukkan wani wanda ya karatu ya fito ya karantar da mutane Allah ya yi alkawari da dukkan wani wanda yake da ilimi kai ya rufe iliminsa kai ya ja baki ya shiru wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu alkawari ne da Allah ya yi da dukkan wani da Allah ya bashi ilimi lalle lalle ya fito ya bayyana wa mutane kada ya koyi الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون النبي لا تشوى من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة wanda duk aka yi masa tambayar ilimi ya ɓoye Allah sai ya masa linzamin wutar ranar gobe kiyama Allah ka kiyaye shi saboda haka wannan mas'uliya ce mas'uliya ce akan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi ya fito ya gaya wa mutane ya gaya musu cikin hikima da wa'azi mai kyau ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan saboda haka waɗannan sune hanyoyin da muke amfani da su wajen isar da sakon mu bil hikma wal mau'izati al hasana wal jidal billati hiya ahsan koda musu muke yi da kai jayayya da kike ba za mu yi fujur ba a ka'idar mu wanda duk kaga ya fita daga hanyar ilimi ya shiga zage-zage to koda yana dangantuwa da mu to ba hanyar mu bace wanda duk zaka ga cikin karantarwarsa yana kiran sunayen mutane yana zagin su yana bata su yana faɗar wasu abubuwa na rayuwarsu da ba su shafi karatu ba to wannan ko ya danganta ya danganta kansa da mu to ba hanyar mu yake bi ba wanda kuma wannan dole ne a tafiya ta al'umma ba kuma tafiya ta yanzu ba tafiya ta ɗaruruwan shekaru sun san da wani addini ya kafa dole a samu wasu wanda za su danganci da wata tafiya kuma su yi abin da ba daidai ba ne to ina jin wannan wani abu ne da ba wanda zai iya musanta shi kuma za mu iya faɗarsa a gaban kowa cewa mu mutane ne sai dai a zalunce mu amma ba ma nufin zaluncin wani mu yi wani abu don mu cutar da shi a zamantakewa sai dai mu kullum a ta kawo mana farmaki iri-iri abu na farko kenan abu na biyu a kare martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ganin girmansa da nuna masa soyayya ta ƙololuwa ba wanda zai gaya mana ita ba wanda zai gaya mana kare martabar manzan Allah da nuna masa soyayya ta ƙololuwa da babu kamata babu wanda zai gaya mana wannan saboda me saboda mu a tafiyar mu ba mu yadda ma mu dangantu da wani ba sai shi ba mu yadda mu danganta kanmu da wani mutum mu ce mu ɗan tafiyarsa ba ne sai dai mu ce mu ɗan tafiyar sunnar manzan Allah ne saboda haka duk mu da shi can muka tukare duk waɗanda suke rikici da mu ko suke ja da mu sun dawo sun danganta kansu da wasu mutane amma mu an kasa raba mu da shi akan wannan ake rigima kuma wannan da shi ya rabu da hanyar manzan Allah in ka ce sunnar manzan Allah ba hanyarsa ba kenan sunnar manzan Allah ba hanyarsa ba kenan ba shi yace a zo a bita ba yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin dukkan mu anan kowa aka ce da shi ahlus sunna dadi yake shi duk wani suna da za a kira mu da shi sai dai a sa mana amma ba mu muka sa wa kanmu muka ce mu a rika ce mana kaza ba ahalus sunna din nan shi muka muka fi san kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yace mu bi wannan hanyar kuma muka zabi ita zamu bi duk wani wanda yake rigima da mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dangantu da wasu mutane ya dangantu da wasu shehunai akan su yake rigima mu kuma muna rigima akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan abi sunnarsa akan a dawo ayi masa da'a to a haka zaka zo ka gaya mana san manzon Allah zaka zo ka tuhume mu akan rashin sanin girman manzon Allah da kare shi duka fafutukar da muke ta yi fafutukar da muke ta yi shine a fifita maganar Allah da manzansa akan ta kowa wannan shine fafutukan mu fa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalik khairun wa ahsanu ta'wila babu wanda ya kai mu jan wannan aya duk wata tafiya da ake ba wata tafiyar da take jan wannan aya irin mu kullum ma ce a zo a yi zube ban ƙwarya ta amma alƙur'ani da sunnar annabi kullum haka muke faɗa mun yadda kowaye ya zo da fahimtar da ta ci karo da fahimtar Allah da abin da Allah ya faɗa da maganar manzansa a yi watsi da ita mu muka mu muke cika baki muna faɗar wannan magana wani kuma zai zo ya ce mana wai zai gaya mana san manzan Allah da girmama shi saboda Allah in ban da renin wayo da renin hankali ana so a mai da mutane su zama duk 'yan ƙwaya 'yan shaye-shaye a mai da mutane ba su san me suke yi ba ba su fahimci kansu ba wane ne yake rigima akan cewa sunna sak bid'a sam nure waye yake rigima akan wani mu muke cewa sunna za a bi ba za a yi bid'a muka ce duk wata bid'a kamar yadda ya faɗa da bakinsa bakinsa mai daraja cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin bid'a shi ya faɗa haka muka dage akan haka ake rigima da mu akan wannan dole sai an bambare mu daga kan wannan layin an yarda cewa mu yarda wasu bid'o'i su kutso cikin cikin addini mu yarda da bid'a hasana ko bid'a mubaha ko bid'a kaza ko bid'a kaza har da wajiba muka ce ba mu yarda ba sunnan nan dai ita ce muka ce ba za mu yarda wani abu ya zo ya yi mana shigogo-shigogo ba ya ce zai yi kokawa da sunnar annabi ko ya ce zai raba sunnar annabi daga bigiranta shi ya zauna duk inda bida'a kuma ta zo sai ta tashi sunna take samun wurin zama saboda ita ce kishiyarta annabi haka ya hada su yace alaikum bi sunnati yace wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a ya faɗi sunna kishiyarta ko bid'a ya ce ku bi waccan ku riƙe ta ku ƙanƙame ta wannan kuma ku yi watsi da ita to mu muka tsaya akan wannan kiran nashi kuma ya yi mana wannan kiran ne yayin da yake gaya wa sahabbansa yayin da abubuwa suka rikirkice aka samu saɓani aka zama ƙungiya ƙungiya to ku ku riƙe wannan tafarki wannan wasiyar tashi muka riƙe kuma wani ya zo ce zai gaya mana san manzon Allah da girmansa wanda muke rigima da shi akan cewa sunna kawai za a yi ba za a yi bid'a ba shi kuma yana cewa sai an yi bid'a hasana zai zo kuma ya buɗe baki ya ce zai mana zai ga mana san manzon Allah mu ne muke maganar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a bibiye hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da su a ilmantar da su a yi hidimta musu a ware na gaskiya da na ƙarya ba waɗanda suka sa wannan a gaba irin ahlus sunna duk masallatanmu sai ka samu ana karanta wani littafi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk karatuttukan mu bini bini ma ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba inda ake wa annabi salati irin majalisan mu saboda duk motsi kadan za a ja hadisi kuma za a yi wa manzon Allah salati a gurin za ka zo ka gaya mana san manzon Allah kuma ka ce kai ka san manzon Allah kai kake san shi kai ne za ka gane martabarsa suwaye suka dage akan kare martabar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suwane ne suka dage akan kare martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su taba hada hanya da waɗanda za su zagi Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da sauran manyan sahabbai suka ce ba za su haɗa hanya da su ba saboda me saboda suna zagin waɗanda annabi ya fi so sama da kowa wanda suke son masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske su za ka gaya wa san annabi su za ka gaya wa kare martabar annabi wanda zai kare martabar annabi shine zai rungumi mai zagin sahabban annabi mai zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilayhi ya ce aisha ya ce minar rijal ya ce abuwa wa ka fi so cikin mutane ma'aikin sallam sun ce aisha a cikin maza ya ce babanta muka ce mun ji mun gani ba za mu taɓa yadda mu yi shuru ana zagin abubakar da aisha ba da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke so su gaya mana san manzon Allah su kuma waɗannan abokan harka su ne duk wani abu in ya taso za su iya haɗa kai da su don a cutar da mu za su iya maulidi da su za su iya abin nan zagaye da su za su iya komai da su ba su damu ba don a zagi abubakar da umar a zagi aisha kuma sun karanta sun san haka ita ce aƙidar amma mu da muka ce ba mu yadda ba saboda waɗannan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su sama da kowa na haka mu ma su muka fi su sama da kowa sama da iyayenmu da kakanninmu kuma sai ka zo ka ce kai za ka gaya mana san manzan Allah kai za ka gaya mana kare martabar manzan Allah mu muke fito da hadisai ingantattu nagartattu waɗanda suke bayanin gangariyar martabar manzan Allah sallallahu alaihi wanda duk duniya ba wanda isai kare ta su ba ma gina martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan karerai dan muna ganin yana da martabar da ba zai buƙaci ƙaryarka ba da tatsuniyarka da shaci faɗi mu muke tsayawa mu yi wannan kai kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam martabar sa ba za ta cika ba sai ka hada da ƙarya kai ne yanzu za ka yi da'awar san manzon Allah da girmama shi kana ga baya da martabar da za ka iya faɗa ta gaske sai ka hada da ƙarya mu muna ga yana da ita ta gasken gaske ba ma bukatar sai mun yi ƙarya amma kai kana ganin bai da ita sai ka hada da ƙarya da mu da kai waye zai yi cika baki ya ce yana son manzon Allah inda gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ya zamo a cikin zuciyar duk wani bawan Allah na kwarai wanda duk yake bin sunnarsa sau da kafa babu shakka san manzon Allah dole ya cika masa zuciya ba za ka riƙe abin koyi daga wanda baka so ba ba za ka riƙe abin koyi daga wanda baka san shi ba ce ga wani baka san shi amma kuma shine abin koyinka ina hankali zai karɓi wannan ba mu da abin koyi kamar sa duk irin yadda kuke takaddama da dan ahlus sunna ka kawo masa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sage masa gwiwa sai dai borin kunya kuma ba abin da zai iya gaya maka saboda haka kullum mu muke yawan karanta wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira da haka waɗanda suka riƙe annabi sallallahu alaihi shine abin koyi babu shakka ba wanda zai gaya ma waɗannan san manzon Allah da ganin girman manzon Allah saboda haka san manzon Allah wani abu ne da dole ne ya kasance cikin mumini wanda zai yi aiki da musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba yana san musulunci kuma yana musulunci kuma babu san manzon Allah cikin zuciyarsa shi yasa ni nake cewa dukkan mutumin da zai yi kalmar shahada da gaske khalisan min qalbihi ba munafici ba to duk irin kurakuran da zaka ga yana yi ba zaka kawo masa da san manzo Allah sai dai ka ce kawai abubuwan da ya kamata irin masoyin manzo Allah ya kamata kai ma kai amma ba zaka kore masa san manzo Allah zai iya yin saban Allah zai iya yin abubuwa kaba'ir duk zai iya yi amma ba za ka fidda masa san mazala daga zuciyarsa wannan mutum wanda ake kira abdullahi shima a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ake kawo shi majalisa ya sha giya a yi masa hukunci goma a kawo shi wani sahabi ya damu wata rana an kawo shi bayan an masa hukunci ya ce kai dai Allah la'ance ka annabi ya daka masa tsawa ce za ka la'ance shi baka san yana son Allah da manzansa ba wannan saban Allah da yake yi ba zai sa a fitar masa da san manzan Allah domin san manzan Allah wannan wani abu ne a cikin rai kuma dukkan mutumin da ya yarda da risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne mai sauki ba ka cire shi daga sahun masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai sauki ba inda ake rigimar shine menene san manzan Allah shin san manzan Allah shine kai imani da shi ka gaskata shi ka yi masa da'a cikin umarninsa ka gaskata labarinsa ya zanto ka gabatar da shi akan ka gabatar da maganarsa akan maganar kowa wannan shine hakikanin san manzon Allah ko ku a san manzon Allah shine ka cika baki ka yi ta da'awa da baki amma kuma kana fifita wata magana akan tashi kana bijirewa umarninsa kana take dukkan wani abin da ya umarni da shi kana yin abin da ya hana sannan kana da'awar sansa kana masa ƙarya kana kare ƙarerayen da ake yi masa sannan kana gaskata abin da ya tabbata daga kana ƙaryata abin da ya gaskata daga gare shi ya tabbata daga gare shi shine san manzon Allah ba wannan ne san manzon Allah ba san manzon Allah shine biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga zuci ka gaci girman sa ka gabatar da shi akan maganar maganar sa ta zama gaba take da maganar kowa za ka iya haƙuri a kan kowane abu amma ba a kan barin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kullum muna karanta muna karanta ta tana fassara mana haƙiƙanin ya ake san manzo Allah ba da tarurruka da waƙe-waƙe da zagaye-zagaye ne san manzo Allah ba da haka ne to da sai mu ce so sahabbai ba su so manzo Allah ba ke sai mu ce ba su so su ba dan mawaka a cikin su mutum nawa ne ba a ce babu masu waƙe ba irin su hassan ibn sabit suna nan irin su abdullahi ibn rawaha amma ba waɗannan ne suka yi fice ba a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba su riƙi wannan hanyar ba su suka fice su ne su abubakar da umar da usman da ali to yau an waye gari abinda ake kira soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ake faɗa da ita soyayya ta gaskiya ka bi Allah da manzansa ka fifita maganarsu ka yi da'a gare su ka yi kira zuwa ga sunnarsa ka yaƙi bid'a ka so masahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ka ƙi wanda yake ƙin su wannan ba shi ake ɗauka san manzan Allah ba a ƙarirai wani ya zo ta share ƙarirai iri-iri ƙarshe ma ya yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha tsawatarwa da sahabbai a kansa ce la tuquruni kama aqrat an-nasara isa ibn maryam innama ana abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu kakku kuzuzu talamarina kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzansa to wani yanzu ya mai da san annabi sallallahu alaihi wasallama shine ayi ƙarya a dauki sifar Allah a danganta masa in kace wannan shirka ce a ce baka san manzo Allah an zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabbai ya ce masha Allah wa shi'ta annabi ya bata rai yace a ta'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wa ni zaka mai da kini ga Allah ba haka ya niya ba bai yi niyyar ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah ba mashi'a ta Allah ya tabbatar masa masha Allah sannan sai ce wa shi'ita wannan wawul azabi da ya amfani da shi ya gwama mashi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta Allah shi ya bata manzo Allah rai to yanzu kana ga in annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar mu a raye a yau zai yarda da wannan abubuwan da ake yadawa da sunan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya shiga Allah ya fito daga Allah sun haɗu sun zama ɗaya sun yi kaza sun yi kaza wani ma ya fito yana cewa da umarnin Allah da umarnin manzon Allah Allah yake aiki ka fito ka ce wannan abun shirka ne abin ce ba ka san manzon Allah a haka ake so san manzon Allah ya koma wannan shine hakikanin kin manzon Allah wanda duk zai zo ya rushe tauhidi wanda shine mafi girma da tsadar abinda manzo Allah ya zo saboda shi mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne tauhidi akan sai duk yayi fafutukar da yayi ka zo rana tsaka kana rusa wannan tauhidin da ya kafa ya assasa al'ummarsa akai ya shaidar da Allah subhanahu wataala cewa ya isar ka zo kai yau kana rusa shi kuma kana cewa ita ce san manzo Allah kowa ya dawo kan haka kuma a sama ido ya zama wannan shine zaka fasalta mutane san manzo Allah haka haka a haka yayin da zaka zo da karerayinka na banza da wufi da sunan san manzon Allah sai a zira ma ido a kyale ka ka bata mutane addini ba za a yi magana ba wani irin mai ka ɗauki kanka da za ka ce ba za a yi magana ba kuna da jin irin ƙarirayen da ake mutum ya zauna gaban almajiransa ya dinga sharara ƙarya ƙaryar da maƙaryatan farko da na ƙarshe ba su yi ta ba haka kawai ba da ilimi ba ba da wani littafi ba da tsabar san zuciya da rena wa mutane hankali shi yasa nake cewa suna so su mai da mutane kamar duk yan kwaya ne ba san abin da suke ba kai ko dan kwaya wani lokaci in ta sake shi ya kamata wani abin da an faɗa ce kai ba zai yiwu ba na ga kun ga wani kilif na wani da yake ta maganar wai annabi sama kansa ne ƙasa ƙafarsa ce rana idansa ne wane ne hawayensa ne ruwan sama hawayensa ne iska duwatsu ƙasusuwansa ne akwai cin mutuncin matsala ne kira abu mu a gurinmu duk waɗannan abubuwa da aka da ya lissafa annabi ya fi su ba wai ya dawo su ba ya fi su ƙasan nan Allah ya hore mana ita don mu taka mu yi tsalle-tsalle a kai mu yi gine-gine a kai mu yi haƙa mu yi rami mu yi noma ƙazanta ma mu haƙa mu binne a cikin ka ce ƙafan manzo Allah ce ba wani littafin duniya na makaryatan duniya da za ka karanta wani a ciki ya zo yana faɗa hankalinsa kwance ana kabarbari to irin wannan abin shi ne san manzan Allah don haka in ka fito kai ƙarya kai suka to ba ka san manzan Allah haka ake so a fasalta mana san manzan Allah yanzu a fito a bi tituna maza da mata ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe ana rawa a ce san manzan Allah ne ka fito ka yi magana a ce ba ka san manzan Allah akwai wata shekara nan wani malami yana cikinsu ya fito ya yi maganar cewa a daina cakuduwa lokacin ma ba a fara wannan zagayen ba ya ce a maulidi ku daina haɗa maza da mata ana cakuduwa nan da nan suka juya suka ce baya san manzon Allah ya yi ta kuka shi yanzu su dobe shi a maulidi ya faɗa a gurin maulidi amma ce bai san manzon Allah yanzu haka za mu zauna kawai jahilai ne za su yi framing ɗin abin da ake cewa san manzon Allah su za su fasalta shi saboda haka in kana ciki kaso manzan Allah saboda haka abinda suke kai duk barnarsa in ka yarda da shi kaso manzan Allah in ka saba masa ba ka san manzan Allah kuma ka in ka soke shi ka soki manzan Allah ya za mu yarda rayuwar ta tafi a yanzu duk waɗanda suke rigima da mu akan mun karanta mun fassara mun karanta mun fassara sun ce mun zagi manzan Allah mun ci mutunci manzan Allah cikinsu ba wanda zaka je ya fito yana magana akan mai cewa sama kan manzon Allah ne kasa kafan manzon Allah ce ba wanda zai magana akan sa tarama suke
wani kilib yana nan na wani shehi cewa yake shi abinda ma yake da shi manzon Allah bai da shi shekara nawa manzon Allah yi shekara 63 shi yayi yanzu shekara sa ko nawa yace ko 80 70 da wani abu mutum nawa ne suka musulunta a hannun annabi sun wuce dubu kaza shi mutum miliyan nawa suka musulunta a hannun mu muke fitowa muna tsine masa albarka amma su sun yi gom saboda mai yana cikinsu sannan wani abu da ya kamata a gane a tafiyarmu di yadda muke da mutum muka ga cewa ya saki wannan hanyar ta turbar annabi sallallahu alaihi wasallam kowaye shi ba za mu shiru mu kyale shi babu wani wanda ake dagawa kafa yana kan turbar ya fandare ya koma yi wani abu ba daidai ba ya saki layi ko yayi wani abin da ya taba murtabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu kyale shi kowa zai babu shaida akan wannan lokacin da boko haram suka fito wasu daga cikin yaran da suka jagoranci boko haram ɗin ko suke ciki an sa ganin su ko suna zauna darsa man jafar amma lokacin da suka fito waye fi su man jafar ne fi su ya daga musu kafa saboda yana ciki suna ciki yana suna tare da su waɗancan ai ba sa ba sai magana ba a lokacin saboda suna tsoron bindiga bindiga amma ƴan ahlus sunna su suka taso gadangadan suka doshi wannan wannan wannan fahimta karkatacciya su aka kashe akan wannan hanyar aka kashe Malam Jafar akan wannan hanyar aka kashe Malam Ibrahim abin nan a'a ba dan mai shiya ba gumari Malam Ibrahim gumari akan sa aka kashe wani Malam Bashir duk matasanmu ne na sunna da suke da'awa akan sunna saboda sun tinkari wani abin da suka ga ya kaucewa hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi a kansa aka yi barazanar rayuwar da yawa daga cikin matasanmu masu da'awar sunna wasu suka tsallake suka bar kasar shekara da shekaru ba su dawo ba to wani zai gaya mana cewa akwai wani wanda zai karkace hanyar manzo Allah mai shiru mu kyale shi ba wanda za mu ɗaga wa ƙafa ba za mu ba kowa kariya ba sunnar manzan Allah da tafarkinsa shi ne a gabanmu amma ba za mu yadda ba kawai jahilai a titi su za su fasalta menene san manzan Allah menene kin manzan Allah abinda suke yi shi ne san manzan Allah in ka soki abinda suke yi kaki manzan Allah ka soki manzan Allah ba ka san manzan Allah wannan ba zai taɓa karbuwa ba abadan ba za mu taɓa yadda da wannan ba to ya kamata a fahimci wannan addu'a masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama harasul hudud ne su ne suke tsaron iyakokin addini ba za su bar wani attack da za a kawo addini ba ba tare da sun yi retaliation ba duk wani attack da za a kawo sai sun mai da martani ba za su bar karerai suna shigowa cikin addini ba za su yi bayaninsu ba duk wani abu da ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su ce ya inganta duk wani abin da bai inganta ba za su ce bai inganta ba ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi za su faɗa ba kuma yau suka fara ba don haka barazanar ka ba ta su daina faɗa ba saboda ita wannan ita ce ita ce rayuwar ta ma'aiki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummar sa akai akan ta muke sannan kuma akan ta zamu cika da da'awa ba za mu daina ba matukar da lumfashi a tare da mu to za mu ci gaba da gaya mutane Allah ya ce annabi ya ce ba za mu daga kan sakali akan kowa ba amma ba za mu ji tsoron kuma faɗa ba abin nan da mallawan abin da ya faɗa aka aka jujjuya shi aka mai da shi cin mutunci aka fa wasu yara ‘yan shaye-shaye a titi suka abin nan da ya faɗa abu ne sananne fa kuma ni na tabbata wayayyun malamansu wayayyu ba ‘yan nagajin ba wayayyun wallahi duk sun san da wannan sun karanta saboda shi mahallin abin da yake magana a kansa na hadisan khitan wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran maktunan kusan duka malaman hadisi cewa suke ba abin da ya inganta a babin duk malaman hadisi ba abin da ya inganta a babin saboda haka babu wani hadisi sahihi wannan yana nan a rubuce a cikin littattafai birjik abu uku ake farkaitowa game da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam khitanun nabi sallallahu alaihi wasallam abu uku ake fada sun ce kauli uku ne duk littattafan da ka je manya na sira abin da suka maka kenan abu uku wasu suka ce wuli da maktunan masruran an yanke masa surrarsa wato cibiya sannan yana shayinsa wannan shine kaulin wasu saboda hadisan da aka samu da suka faɗi haka cewa wuli da rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan da yadda kakansa ya ga haka ya farin ciki ya ce lalle wannan mutum zai zama yana da sha'ani babba a cikin zuriya a cikin tarihinsa sai kauli na biyu wasu malaman suka ce a'a lokacin da aka tsaka kirjinsa aka fitar da rabon shedan daga ciki a lokacin ne mala'iku suka yi masa shayi wasu kuma suka ce a'a bayan an haife shi ranar suna fiye misabi'i kakansa shi ya masa ya sa aka yi masa shayi sannan aka ya tara mutane aka yi walima wannan su ne kauli uku da ake faɗa amma hadisan da suka zo a babin dukkan littattafai da suka yi magana akan abin da za su gaya maka cewa ba su inganta ba ibn al-jauzi a cikin littafin salilin mutanahiya ya kawo hadisan ya ce hadisin bai inganta ba duk da cewa ya inganta an haife shi maktunan ya ce amma hadisi bai inganta ba hashek nasiruddin al-albani a cikin silsilar da'ifa yake ce to abin mamaki ka ce hadisi bai inganta ba kuma ka ce wannan shine magana ingantacciya ai akwai tufka da warwara al-hakim da ya kawo wayar sai yake cewa wa qad tawatara anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wulida maqtuna ina jin haka hadisin hadisin abin nan na na na na annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini ya yi wa kansa shayi bayan ya shekara 80 shine abinda Allah yake cewa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna kalimatin din sune khamsun min alfitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ciki akwai shayi sun ce wannan shine ibtila'i da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Ibrahim kuma ya cika su ya samu ya ƙara samun daukaka sai ya zama al-khitan sunnatu Ibrahim ne alaihi salam annabi ya faɗe su cikin sunan alfitra guda biyar to da ya kawo wannan hadisin hadisi ne muttafaq alai sai yake cewa waqad abin nan waqad tawatara anna nabi sallallahu alaihi wasallam wulida maqtuna shine zahabi yayi masa ta'qibi yace hadisin bai inganta ba ta yaya zama mutawatiri to amma in ka koma sauran malamai kamar al-munawi a cikin faidul qadir sai yake fassara tawatirin yace a tawatir yana nufin ya shahara a bakin mutane ba istilahin malaman hadisi yake nufi ba yana faɗar abin da ya fi yawo a bakin jama'a haka za ka ga almunawi ya faɗa a faidul qadir haka za ka ga sana'ani a taisir ya faɗa saboda haka suka raunana hadisin al-iraqi shi ma ya raunana hadisin al-khatib al-baghdadi ya ruwaito wani daga cikin hadisin shi ma ya raunana shi ibnu abdul bar ya raunana hadisin a cikin littafin sa at-tamhid duka malamai sun raunana shi kuma za ka ga suna maganar cewa baya daga cikin khasa'is wato wani abu da zaka ce wani an haife shi da shayi saboda haka ya zama na musamman shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ana ware shi da wani abu na musamman ne sai suke cewa an samu wannan da yawa a cikin mutane sun faɗa haka shi kansa ibn al-jawzi abin nan ya faɗi wannan ibn al-qayyim ya faɗi wannan imamu ahmad kamar yadda yake cikin littafin at-tamhid na ibn abdul bar al-maimuni ya rawaito daga imamu ahmad suna suna magana akan mutumin da aka yi wa shayi kuma shayin nashi bai bai yi ba sosai ana iya sakewa to a lokacin sai Imam Ahmad yake cewa wani mutum anan yana nufin anan Bagdaza an haifa masa yaronsa da shayi sai ya damu ya damu ya damu sosai shi mutumin yaro yaronsa ya zo da shayi sai Imam Ahmad ya ce dan me zaka damu Allah ya ɗauke maka nauyi kafaka Allahul mu'na fa fi mal gham ma ghammaka faqad kafaka Allahul mu'na to shine zaka littafan fuqaha kamar shafi'iyya malaman shafi'iyya malaman malikiyya duk suna faɗar wannan in suka zo maganar abin abin sunanul fitra ko a littafin a littafin abin tajul iklil sharhin muktasar zaka da suka zo maganar sunanul fitra shine yi wa yaro shayi sai suka ce to in an riga an haife shi da shayin fa za a yi masa ko ba za a yi masa ba sai suka ce a'a to kawai a sa a sa askar akai kawai a jin shafa zama da dai an dan gwada wani abu kaga ashe ana samu shi yasa suke magana shi yasa shafi'iyya za ga wannan littafan su malikiya za su ga wani abu ne sananne amma haka wai wasu yara in iska a waje su ji suna wai wai an zage yana na littafan fiqh yana na littafan hadisi ka koma qurtubi tafsirin qurtubi ka koma karkashin tafsirin wannan ayar da sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun cikin suratul baqarah ta 124 ka je ka duba ƙarƙashin tafsirinsa ka ga duk waɗannan maganganun ya kasu har maganar wannan ta haihuwa da sauransu da ya kawo ibn abdulbar a cikin kitabun tamhid da ya kawo al-isti'ab na ibn abdulbar shi ma a ciki ya kawo duk tana nan akwai wani malami ibn talha da ya yi littafi akan tabbatar da wancan hadisai marasa kyau الكمال ابن العديم من تاريخ حلب شيء masa raddi ابن القيم ya ciro wani abu daga cikin raddin a cikin littafinsa tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud nan ma in ka koma zaka samu duk waɗannan maganganu in ka duba zadil ma'at hadi khairul ibad zaka samu wannan maganganu lataiful ma'arif na ibn rajab duk ya kawo waɗannan maganganu maganganu ne a cikin abin nan har a ka zo kana wai kana daga tuta kana wani wai an gaji manzo Allah kuma har ai wani gangami a ce wai wai a zo a tattauna a duba to ban san me za a duba ba a duba maganar babu ita ko ko a maganar zagi ce abu yana nan a ilmance amma so ake a mai da jagorancin addinin a hannun wawaye haka ake so a yi abin da muke so mu rufe da shi shi ne akan wannan dambarwar na farko dai ya kamata su mahukunta su san cewa abokan hamayyanmu ba yanzu suka fara ce mana makiya annabi ba tun da tafiyar ta faro su mala abubakar gubu da haka ake ce musu sauraka jifanmu da ƙiyayyar annabi ba yanzu aka fara ba ba sabon abu bane ya kamata kasu manta da wannan dan haka wani wani yanzu ya zo ya ce ka zage annabi ko ka ci mutuncin annabi wata aqida sace tsohuwa da mancan duk da in ana magana su ce wai muna kafirta su muna kafirta su amma fa su da suke ce mana maki annabi suna ganin ba kafirta mu suke ba ai ba kafirin da zaka ce masa makiyin annabi da yake wannan kafirci dan akwai kafirin da ba ba yakin annabi akwai kafirin da ke masoyin annabi ne ko babu akwai kafirai annabi ya zauna da su kafirai ne sun mutu kafirai amma suna son shi ba sa kinsa kawai dai ba su yadda su karba abin da ya zo da shi ba ne abu talib mu a wajen ya rasu bai karba abin da annabi ya zo da shi amma ba makin annabi ba ne ba makinsa ba ne shi yasa ka ga ba ka ga irin tabbata da abi lahab ba ka ga irin ta an yi akan abu talib ba saboda taba ga annabi wata bakan magana ba yayi ta bashi ma kariya saboda ka masoyinsa ne to kafirin da yake kin annabi ai shine babban kafiri kai ka yaba mana kin annabi amma kuma ka koma gefe kana kururu cewa wai muna kafirta ka duk da cewa kullum muna ta nanatawa mu a tafiyar mu a karantarwa mu akwai bambanci tsakanin abu kafirci da me yin sa kuma mu ce da shi kafiri mun san akwai ka'idoji da yawa da malamai suka shimfiɗa kafin ka kai ga kafirta muayyan sai an bi duka waɗannan ka'idojin da sharuɗan sun cika amma ba abu ne mai sauki ba ka dubi mutum kawai ka ce da shi kafiri don kaga wani aikin kafirci ya fito daga bakinsa amma fa shi kafirci kafirci ne yadda ka san tuwo ko london ko america kai shi sunan shi tuwo ba zai taba tashi daga tuwo ba in za ka ci tuwo a new york sai a kira shi da suna ko turancin kai sai ka faɗi tuwon to to haka abinda da Allah da manzansa suka ce da shi shirka ko kafirci ba za mu zo karatu ba kawai kawai saboda kana ka zira mana ido sai mu sai mu sai mu sai mu karkatar da mu sai mu zama yuharrifuna al-kalima amma wadai sai mu rika canza kalmomin Allah kenan saboda haka in annabi ya ce abu kaza kafirci ko shirka za mu faɗa saboda mu masoyan annabi ne mu masoyan annabi ne mu ne muhammadawan gaske saboda haka in annabi ya ce wanda ya yi kaza faƙar ashiraka to haka za mu karanta mu faɗa ba za mu kalli idan ka ba don kana yi mu ce a ashiraka a nan ba ashiraka ake nufi ba a ana nufin ka ɗan yi laifi kaɗan ƙa'a ba za mu ce maka ashiraka ashiraka in ya so kuma sauran ƙarin bayani sai bai maka mu ce ashirkul asgar ko ashirkul akbar duk za mu maka don nan bayani akwai ashiraka ashirkul asgar akwai ashiraka ashirkul akbar akwai alkufur dona kufur akwai kufurin mukhrijun min al-milla duk wannan yana da rubuce a littafin mu saboda haka bamu taba yin ta'amimi ba ba ku taba jin muna karatu mu ce yan dariƙa kafirai ne in ma wani yana faɗar haka to ba kan layin sunna yake faɗar ta ba amma abin da yake kafirci kuma in muka rubuce to wannan alqur'ani da hadisi sun ce kaza kafirci wannan ba za mu ba za mu ba za mu fasa faɗa ba amma maganar mu kafirta ka mu muka fito wanda da ya karanta tarihin da'awar mu a nan a baya can da yadda izala ta taso da yadda bayan mun je mun yi karatu muka fahimci wasu kurakurai da ake yi mu muka fito muka fara jan layi akan wannan kurakuran magana cin yanka magana ba za a biyu dan dan bid'a sallah ba ba za a duk mu muka fito muka fara wanda duk suke da yan shekaru a baya duk sun san wannan sun san wannan a lokacin izala duk ta kore mu saboda mun zo mun zo cewa aka yi mun zo muna sa mutane suna digirgiyen imanin mutane sun yi imani ba za su ci yanka ba na abbatuwa ba za su yi ko ina sallah ba daga ko ina ko daga daga daga daga multara sai ka zo biyu ke kai sallah muka zo muka ce duk wannan zafin kai ne waɗanda suka yi istihadi Allah ya ba su lada amma yanzu mun karatu mun fahimci abin ba haka yake ba nan ma Jafar Atrami ya zo ya karanta mu da muka yi aka yi ta rigima da mu har abin yanzu ya zo aka fahimta to kuma wani ya zo ce zai mai da mu baya? ai ba zai yiwu ba to mu abin da muke so mu isar musamman ga gwamnati ta sani cewa tuhumar mu da makiya annabi ko mu kaza kaza wannan tafiyar tsohuwar magana ce an daɗe ana yi mana ita in ta ce akan wannan za ta rika kama mu ko za a rika tara mu a ce za a yi mana hukunci to fa kullun cikin hukunci za a zauna ne dan kullun karatun mu aka buɗa za a ji irin wannan su kuma masu zargin mu kullun za su yi ta zargin mu inda a ce mu ma da muke karanta abu kaza kafirci ne za mu daga tuta mu dauki takarda mu rubuta mu ce wani ya kafirta a masa hukuncin ridda kana ga za a zauna lafiya abubuwan da ake faɗa a rubuce hatta a littattafan da suke da shi a cikin wasu abubuwa duk ridda ne ana faɗar su amma ba mu taɓa zuwa muka ce gwamnati ta kama wani ta hukunta shi ba kokari muke yi mu ganar da su da hujja da bayani ala basiratin da Allah ya to su ma da suke tuhuman mu da irin wannan in gwamnati ce da da wannan za ta bi mu ta ce za ta rika cewa a a wane ai sun zo sun yi zanga zanga a kama shi ko a kai shi kotu to kullun tana cikin wannan dan malamin ba zai kare ba duk za a zama malawan to ya kamata ita gwamnati dan siyasa ne ba zurfi suka yi a ilimin addini ba ya kamata su san da wannan su fahimci wannan su fahimci wannan ya kamata su fahimci wannan wasu suna kokarin su kwatanta duk wani abu irin wannan sai su hada shi da qadiya abdul jabbar qadiya abdul jabbar a fili take ba mu kadai muka ji ba su ma sun ji ba wai mu kadai ne muka ce abin da yake yi ba ga inda yake su ma sun ji ai ai ba mu kadai muka sa shi a gaba ba har da su saboda abin da yake faɗa din duk wani mai hankali ya san abin din da yake faɗa cin zarafi ne ai da su aka yi abin yanzu kuma sai a zo a ce tun da an yi abdul jabbar sai mu ma an samar da abdul jabbar a cikin mu dole dole sai an yi wanwan ai ba dole bane ba dole bane a yanzu kwatanta wannan abin da qadiya abin jabbar nan zaka san hawa san zuciya ƙara mala abdul jabbar Allah shirye shi ya kasance shi zai shirya abu da kansa shi zai shirya ƙaryar da kansa ba wani hadisi ko a bukari ko a musulun ko a ba wanda ba hadisin da ya faɗa abin shi zai ƙaƙe abin da kansa kuma sai ya danganta wa anas ko ya danganta abu huraira ko ya danganta ibnu umar ko ya danganta aisha ko ya danganta ya ce annabi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi babu abin shi ya kirkire shi amma kuma sai ya danganta wa anas ya danganta wa abu huraira ya danganta ya ce a bukari a muslim a musnad ba haka ita yi ba da aka tsare shi ai cewa aka yi nuna abin ba a ce kowa ta aka yi nuna abin kawai abin da aka ce kenan ka ce bukhari lamba kaza kaza kaza kaza annabi yayi ba wata fadi ka ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza nuna gurin yanzu yau ka kira mallawan ka ce wannan hadisan da yace babu su na ƙarya ne da nuna wurin sai ya ce minti goma za su ishe shi ba ka ba shi sakan goma zai nuna muku gobe yanzu ga shi ma kafin ma in tsiye za su yi masa kafin aje tsiye na ba su satar ansa ga littattafai nan duk ba na faɗa ba in suna so ma in faɗi shafin to wannan za ka kwatanta shi da wancan? shi ya zo da littafai ya ce sun kai ɗari biyar amma bai iya buɗe ko guda ɗaya ba amma ni na san in ka zo da lawan a cikin minti goma na zai iya buɗa maka littafi goma duk minti ɗaya zai buɗa maka littafi ɗaya saboda haka in suna so a yi wannan zubeban ƙwarya sai a zo a yi kuma wannan maganar da ya faɗa a kanta muke mu ma hadisan da ya ce na ƙarya ne duk na ƙarya ne kuma haka yake a rubuce malamai sun faɗa al'iraki ya faɗa ibn abinda ya faɗa suyuɗi ya faɗa waye ya faɗa duk suna nan duk za mu kawo saboda haka a daina takuda in suna so a saka wa abdul jabbar kawai su yi magana su ce a saka musu abdul jabbar kenan ba sai kai ma wani kazafi ba ba sai kai ma wani sharri ba ku yi magana ku ce a sake shi shikenan in gwamnati ta ga za ta sake shi ita ce mai iko za mu je mu ce ku sake shi mu dai abin da muka so a lokacin mutane dai su fahimci cewa abubuwan da yake faɗa ƙarya ne babu kuma kowa ya fahimci babu saboda haka kaga ai san zuciya karara ka zo mutum ya karanta abu ya fassara karatun nan akwai shi har a gidajen ku littattafan nan akwai su har a gidajen ku wasu ma iyayen ku sun karantar da su da malaman ku da shehunan ku kuma ka zo ka ce an zagi annabi kamar yadda nake faɗa a zama da muka yi da jami'an tsaro jiya na ce musu shi fa zagi ko yaro aka yi zagi zai gani ba sai an maka wata falsafa ba an yi ta nuna maka an yi ta wani kame-kame an yi ta wani datsa-datsi shi zagi zagi ko yana gane shi ko da wani yare kai zagi mai jin yaren zai san zagi shi kai zai zauna nan in yi karatu na awa ɗaya duk masu hankali suna sauraro na ba wanda ya ji zagi sai wani can ya ɗaga kwali ya ce ka yi zagi karatu muka yi shekara sha bakwai a baya a kano aka sashi a rediyo aka sashi a ilani duk mutanen kano ba a ji zagin nan ba sai bayan shekara sha bakwai aka ce na zagi manzo Allah an shekara goma sha bakwai duk ba a san ina zagin sa ba shekara sha bakwai mutane ne masu hankali a gabana bayan na yi aka sashi a rediyo aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi tun 2007 amma duk mutanen Kano ba su ji zagin ba yanzu ka zo ka shiga rediyo a baka minti ɗaya ka yi zagi ka fito ka ga cewa duk Kano ba za ta ji ka ba ka yi zagi na minti ɗaya a lokaci ɗaya a baka ka yi zagi ka fito duk Kano sai an ji ka to saboda haka ya kamata hukuma ta san cewa kada ta cakuɗa harkar siyasa da harkar addini harkar addini tana da sammatsi sosai in ko kula majalisin nan duk sanda muka zauna karatu muke zirya ba mu shiga ma shiga magana akan siyasa su ba kawai dai karatu in yazo wata bulala ta faɗa akan mutum ba za mu san ma ba za mu san ma ta taɓa shi ba ba za mu ba da adireshi ba ballantana suna amma dai karatun da muka biyo ta kansa za mu faɗa shekara da shekaru haka muke yi ba wai ba mu san me ake yi ba muna sane abinda muke ganin za mu iya nasiha mu ɗan jawo hankali mu yi to amma in aka shigo wannan layin yanzu ka gani awa ɗaya ta ci mun cinye ta akan wani me ya jawo wannan abin to kuma haka zai ta tafiya ya kamata mahukunta su gane in kowace gwamnati ta zo ta ce za ta yi irin wannan to kano ba kamar sauran jihohi ba ne tana da san matsi sosai mu dai har kullum muna ta advocating din zaman lafiya kuma a kansa muke kuma haka za mu ci gaba kuma mu yanzu duk wanda ya je yake bibiyar hudubata a ƙarshen hudubata me nake faɗa in na tashi nakan ce Allah subhanahu wata'ala in bayan nayi addu'a ta zaman lafiya in ce Allah subhanahu wata'ala ya sawa shugabanninmu tausayin mu a zakatansu ya sa musu tsoron tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama inda a ce masu masu san abinda wato suna jin wannan kuma tana fada to sai na fi kowa samun gata a wajensu dan ni nake musu addu'ar da za ta amfane su duniya da lahira Allah ka sa musu san talakawansu a zuciyarsu ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka ranar gobe kiyama ba wannan shine ribar mulkin ba ribar mulkin ka samu ka tausaya wa talakanka annabi ya maka addu'a in ka tausaya Allah ya maka addu'a Allah ya tausaya maka na maka addu'a Allah ya sa maka tausayin dan ka samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yau da nayi hudu ba wanda duk ya ji hudu ba ta abinda na faɗa kenan saboda haka mu ba 'yan fito na fito ba ne da gwamnan ba ma bukatar wani abu na mulki ni nan ba na bukatar ka bani komishina ba na bukatar ka bani advisor ko ka bani ambassador ko ka bani duk ba na ni ina gadin na fa wannan in ka dawo da ni ka yi min demotion wa yake son demotion a rayuwarsa ai ko shugaban kasa ka bani ni kamun da shi saboda haka ba ba wani ba wani ba wani abu ba wani abu na hasada akan mulki da Allah yake ba wanda ya so muna kuma yi wa ita gwamnati fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya cinye mata gaba don abinda take yi na alkhairi Allah ya ba ta karfin gwiwa Allah subhanahu wataala ya kinsa musu tsoransa a cikin zukatansu ya kinsa musu hikima da yadda za su tafiyar da al'amuransu Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya ya ba mu abinda lafiya za ta ci ta sha da wannan ne nake cewa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad